أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاتر قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 Jumu'atu babbar rana kenan ko wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara a jiya mun tsaya wa wato a cikin aya ta ɗari da bakwai zuwa ta ɗari da takwas a cikin suratul an'am duk da yake an karanta lafuzzan ayan ne don saboda mu amfanu da sauraren su kuma da larar da ke cikin su ta hanyar karatu insha Allahu ta'ala a yau nan za mu ɗora aya ta ɗari da bakwai zuwa ta ɗari da takwas a cikin suratul an'am shafi na ɗari da arba'in da ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah ya sa mu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya الله يتي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kada ka zagi allazina yad'una min dunillah waɗanda suke bauta ma wani wanda ba Allah ba allazina nan yana iya ɗaukar gumaka ake nufi sannan kuma allazina yana iya ɗaukar su masu bauta ma gumaka an gane ko malamai suke cewa shaibatul hamd a cikin ayatul ahkam da ya kawo magana ta malamai ce to menene alaka tsakanin wala tasubbu allazina yad'una min dunillah da ayoyin da ke gabanta yake cewa malamai suna cewa ittabi ma uhiya ilayka min rabbik an gane ko wato nan tun daga abinda malamai suka dauko ne an gane ko ka bi abinda ubangijinka ya umurce ka kenan wanda ya shafi komai da komai sannan kuma Allah ce wa a'rid anil mushrikin to yana daga cikin biyar abinda Allah ya ce ka kauda kai daga mushrikai an gane ko to wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah yana daga cikin cikar kauda kai shine kada ka zagi allolinsu ko ka zage su an gane ko kenan wato tashi ne daga tashi zuwa ga wannan sai dai malamai suka ce to wannan zai nuna muna cewa ashe umarnin da an kawa manzo an yi ma al'ummarsa umarnin da an kawa al'umma an yi ma manzo domin can an ce ittabi' dai kenan wa a'rid dai kenan kaga umarni ne na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga al'ummarsa ta shiga wala tasubbu alladhina kuma manzo ya shiga kenan umarni ga al'umma umarni ga annabinta ne umarni kuma ga annabi umarni ga al'umma ne ko wani sai an samu dalilin da zai keɓance su an gane ko kenan in an ce al'umma to manzo zai shiga ciki sai in mun samu dalilin da ya fitar da manzon in an ce manzo al'umma za ta shiga ciki sai in mun sami dalilin da zai fitar da ita wannan abu ne wanda yake na da kyau ɗalibi ilimi ya gane sai da suka ce to me yasa wajen umarni aka kawo manzo wajen kau da kai aka kawo manzo amma wajen zagi sai aka cire manzo an ka ce wala tasubbu an gane ko aka ce Allah ya mai da al'amarin zuwa ga al'umma bai ce wala tasubbi ba saboda girmama manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka maida al'amarin na al'umma saboda bai dace a danganta zagi zuwa gare shi ba kuma manzo ba a turo shi da zage-zage ba da tsine-tsine a'a an turo shi don ya zama to rahama an gane ko ba a zo don a yi zage-zage ba da'awa ba zage-zage ba ce faɗa ma mutane gaskiya ne da uslubi kyakkyawa da kalimomi waɗanda suka dace ina fata an fahimce ni sai dai wanda bai dace ba wanda ya girman kai ya kiya to wannan kuma dole za a gaya masa gaskiya ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wani lokaci dole sai an kausasa inda ya dace a kausasa din inda ya dace kuma a sa sauki a sa sauki an gane ko don haka yana da kyau masu da'awa su fahimci wannan Allah ya gane da mu wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka fitar da wani hukunci da ake kira wato saddu zara'i an gane ko abinda ake kira saddu zara'i shine duk abinda zai kai ga aikata wani haramun to sai a toshe wannan hanya an gane ko akwai mu abinda ake ce ma muwayen hanya wadda ta ita ne za a kai to wannan ka'ida ce wadda suna daga cikin ƙa'idodi na shari'ar musulunci waɗanda malamai sun yi saɓani a kansu amma duk da yake saɓanin da suka yi ba saɓani ne na ko'ina ba akwai inda sun ce za a yi aiki da wannan ƙa'ida akwai inda suka ce ba za a yi aiki da wannan ƙa'ida ba akwai inda kuma suka samu saɓani wasu suka ce ana yi wasu suka ce ba za a yi ba bayani zai zo insha Allah ta'ala ina fata an fahimta to don haka dai wannan malamai suna kawo cewa asalin saukar wannan aya shine lokacin da musulmi suke zagen allolin mushrikai an gane ko to sai Allah ya hane su saboda wannan kar ya kawo matsala to wannan zai ba mu fiqhu a cikin addinin musulunci ta fuskoki daban-daban wanda bayani zai zo sai Allah subhanahu wataala ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah wannan sababun nuzul ibn jarir at-tabari ya fitar da shi imam al-wahidi ya fitar da shi a cikin asbabun nuzul imam ibn kasir ya fitar da shi sannan imamu suyuti a cikin lubabun nukul ya kawo wannan asbabun nuzul sannan kuma imamu suyuti a cikin addurrul mansur ya kawo wannan asbabun nuzul wanda duk yake so ya je ya ɗauki waɗannan littattafan ya yi karatu ya fahimci inda aka saba gaba an gane ko to wala tasubbu alladina kada ka zagi alladina muka ce ababen da suke bauta ma an gane ko wato kina al asnam ake nufi wala tasubbu alladina yad'una ha kenan kada ka zagi ababen da kafirai suke bauta ma sai zaman to an samu su suna allazina saboda su waɗanda suke bauta musu sun ɗauke su kamar matsayin ababe ne masu hankali masu amfani an gane ko ba dan suna da hankali da amfani ba iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara yace ra'aytuhum li sajidin bai ce ra'aytu ha ba an gane ko to nan an ɗauki asnamu allazina ba wai don saboda su allazina suna da hankali ba a afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun domin su a itikadin su sun ba su matsayi irin na ababen da suke da hankali suke aiki an gane ko to shi yasa waɗansu suka ce wannan waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ka zagi waɗanda suke bauta ma ababen da suke bauta waɗanda ba Allah ba kina sai zaman to alladhina ya'buduna al-asnama min dunillah shine maf'ulun bihi mahdhuf duk an fassara da wannan amma in muka dubi asbabun nuzul sai mu ga cewa kuma siyakin yana zance ne kan ka zagi allolin su domin wannan zai sa su ji zafi su zagi Allah subhanahu wataala amma hatta da su wani lokaci an zage su tana yiwa su yi hushi ko ba su zage ubangiji ba kai su yi kokari su yi mata addanci ko ba haka ba fa yasubbullah wannan sai ya sa su zage Allah fa yasubbu aslin sa fa yasubbuna wato wannan fi'ili ne malamai suka ce mansubi ne domin jawabi ne na wato na annahi la yuqda alaihim fa yamutu an gane ko sai ya zamanto jawabi ne dashi amma waɗansu malamai suka ce an gane ko wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah jawabun nahyi ne anan an gane ko wato fa yasubbu Allah sabanin wancan da ya zamanto alfa'u sababiyya ce kada mutum ya zo ya sa su cikin juna wato la harfu annahi ce to jawabin ta mansubi ne to fa yasubbu Allah sai zamanto majzumi ne akan sabi an mudmaratan waɗansu malamai suka ce fa yasubbu Allah fa'u harfu al-athfi ce la tasubbu alladhina yad'una min dunillah annahyu sai da manto majzumi ne fa yasubbullaha sai da manto afi ne akan shi sai da manto majzumi ne abubuwa dai ne na malamai muna kawo su saboda ɗaliban ilmi an gane ko fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilm waɗansu qira'o'i qira'a ta yaqub fa yasubbullaha uduwan bi ghairi ilm kaga akwai adwan akwai uduwan duka ma'anar su guda amma an kawo su to shi adwan din nan malamai suka yi masa i'rabi daban-daban waɗansu suka ce maf'ulun mutlaq ne fa yasubbu Allah adwan maimakon a ce fa yasubbu Allah sabban sai an ka ce adwan domin shi adwan kin nan yana nuna ma'ana ce ta fi'ili wato zagi ta'addanci ne kenan sai ya nuna cewa za su yi zagi zagin nan irin na ta'addanci ina fata an fahimta sabban adwan ne waɗansu malamai suka ce a'a shi adwankin na mafkulan li ajrihi ne ay fa yasubbu Allah lil adwi za su zagi Allah lil itida idan ta'addanci waɗansu malamai suka ce a'a hali ne muakkida fa yasubbu Allah fi hawli fi hali kaunihim wato wato fi hali kaunihi adwan bi ghairi ilm wato zagin da za su yi na ta'addanci ne domin duk wanda zai zagi Allah zai zagi Allah ne akan ta'addanci don bayyuwa ka zagi Allah akan hali wanda ya dace an gane ko duk da yake waɗannan abubuwan ma zagin ubangiji abu waɗanda ba su dace ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu. Akwai wani babban malami daga cikin malamai ana kiransa Ustazu Dr. Nasirul Umar a cikin wani littafi da ake kira wato liyar dabbaru aya ce. Wani tsari ne aka yi duk wanda yake da wata hikima kan wata aya ya rubuto sai a haɗa littafi a shekara ɗaya. Wannan zai taimaka maka misali an yi majmu'a ɗaya biyu uku ban sani ba ko abin ya nisa ko bai nisa ba kaga kowace aya da zaka dibi wannan littafi a wuri kaza wani ya yi istinbati kaza ko ya ciro magana wani malami zaka iske sai an zaɓi magana mai tsada sai a kawo a wannan wurin ina fatan kun fahimta to wannan littafin yana da kyau sosai duk da yake ba mu sani ba yanzu ko zai samu a kasashen mu san ba a rasa bane za a kawo irin waɗannan littattafan dan in baka sai da littattafan da aka sani a wuri to ba za ba za ba za wato ba za ka samu kasuwa ba yanzu in ka kawo kawaidi dubu ko da sati ke kai waiwa an sayar amma yanzu in ka kake tabaliyar dabbaru ayatihi yalla sai dai cikin fitar da zakka ka fitar da shi dan ba wanda ya san da shi shi yasa masu sayar da littattafai ba su son kawo irin waɗannan littattafan a cikin wannan littafi wannan malami yake cewa ta'ammal fi uqulil mushrikin ka kalli hankulan mushrikai an gane ko wato kai ni'imta dubi dubi inji malaman zauri an gane ko haisu wasala bihim التعصب الأعمى wato التعصب يعني أنت تعصب wato kamar abu ne wanda na son kai an gane ko ko karkata zuwa ga wani abu al'a'ma wanda suke yi akan makamta rashin sani to wannan rashin sani ya kai su zuwa ga zammul wato abin nan at-ta'assubul a'ma lil makhluq saboda ta'assubi da suke yi da makhluq abin halitta sune gumaka ila zammil khaliq wannan ya kai su har sun zagi ubangiji dibi saboda bayi saboda halitta mutum ya kuma zai iya suka zuwa ga Allah kaga wannan abare ai yayi tsarni ko yace wa ma ashbaha al-lailata bil bariha fima yaf'aluhu ba'd al-mubtadi zamanina menene wato kamar jiya tayi kaba da yau bisa ga abinda mubtadi zamanina yan bid'a na zamanin mu suke yi da asiyadihim ga shugabannin su zaka ga wani in yana son wani mutum idan ma aka taba wannan mutumin cikin addini har Allah yana iya zaga ko babu su yanzu suna nan waɗanda suke irin waɗannan ababen ko ba haka ba in an taba wani sai kaga al'amarin ba ya wuce sai malamin ya kawo wannan aya ce atawasau be bal hum qaumun taghut to kaga ta'assubi bai dace ba ga mutumin da yake da hankali abinda ake ta'assubi gare shi shine gaskiya idan gaskiya ta bayyana ita ce abin da ya kamata a yi amfani da ita abin da ya kamata a yi aiki da ita shi yasa in mutum ya kafa hujja da cewa gidansu akwai gaskiya in dai gaskiya ce to ba a ta'assubi sai a ce a tunda dai gaskiyar ta tabbata babu matsala annabi yusuf alaihi salam yace wattaba'tu millata aba'i na bi hanyar iyaye na wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub to amma mi ce ce hanyar iyayen nashi ma kana lana an nushrika billahi min shay dan babanka yayi karatu ka ce a'a ni nayi gadon babana ba matsala bane in dai karatu ne kuma kai kayi amma baka cewa ka gadi babanka kuma kai baka yi karatu ba wannan ba hujja bace shi yasa ce ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace gare mu ba mu yi shirka da Allah da wani abu da fatan ku fahimci abin da yake nufi shi yasa ba a son mutum ya danganta abu zuwa ga gidansu dan saboda girmama gidansu a'a tana yiwa wani lokaci dan fadar gaskiya ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis amma ta'assubi ana yin shi ne ga gaskiya shi yasa tun jiya na gaya muku cewa ka san gaskiya sai ka san ma'abutanta amma in ka ce za ka san wani sannan ka san gaskiya ba zai yi wa ba domin za ka kalli alaƙa kare da wani ina fatan kun fahimta to balle masu ta'assubi zuwa ga mazhabobinsu ko ba haka ba ko wani ya rike mazhabarsa ya ce ita ce gaskiya to kaga kenan gaskiya ta zan hudu kenan ina fata an fahimce ni tunda wani na da gaskiya wani na da gaskiya wani na da gaskiya mazhabobin nan guda hudu to kaga kowanne ya ce shine akan gaskiya kenan kowanne akan gaskiya suke shi yasa ma zaka ji suna kafa hujja da wani hadisi ashabi kan nujum sahabbai wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar taurari suke duk wanda kan rike an gane ko wato ma'ana ka samu daidai a'a wannan ba hadisi bane bai inganta ba za a bi gaskiya ne wanda Allah ya saukar da kuma abin da ya zo cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda yake ta'assubi zuwa ga kansa an gane ko akwai wanda kansa yake ta'assubi saboda shi yana ganin cewa duk abin da ya fahimta shine addini sannan kuma shi yana ganin baya kuskure to kaga wannan yana ta'assubi na zuwa ga kansa yana tinkaho da kansa ma'ana al'umma kowa bai da ta cewa ta cikin addini sai shi to kaga wannan matsala ce sannan akwai mai ta'assubi zuwa ga wani limami in ba wane ba to babu wata magana ko kuma akwai mai ta'assubi zuwa ga wani mutum wanda ana kiransa mufakkir musamman irin masu rubuce rubuce kan halayen kasashen musulmai a'a ba mu cewa ba su yi kuskure ba kuma ba za mu cewa duk inda suka sun yi daidai ba amma ba mu ta'assubi da wani mutum inda ya faɗi gaskiya za mu ce yayi gaskiya an gane ko akwai masu ta'assubi zuwa ga fatin su je mun kawo bayanai ko ba haka ba BBC za a shiga a shara da ƙarya da sunan fati domin an ce ka je ka faɗi haka kaga wannan hayaniya ce sannan kuma akwai mai ta'assubi zuwa ga kabilarsa shi duk wanda zai wa'azi in dai ba dan kabilarsa bane to ba zai karba ba kamar yadda laraba Allah ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu law fussilat ayatu sannan akwai mai ta'assubi zuwa ga kasarsa duk wanda zai faɗi magana in ba dan kasar suna ba ba haka bane akwai mai ta'assubi zuwa ga jama'a in shi na cikin wannan kungiya to wani malami in dai ba cikin kungiyar yake ba duk abin da ya faɗa ba haka na bane kaga wannan ai ba musulunci bane hayaniya ce sannan akwai mai ta'assubi zuwa ga wato abin nan wani gari shi dai yan garin su ya sani kawai wani kuma a'a yan jihar su kawai ya sani kawai wani kuma a'a waɗanda suke raye ba zai taɓa girmama su ba komai ilimin su sai dai waɗanda suka mutu saboda sun ba shi fage a duniya wani kuma zai girmama mutanen da suka gabata amma waɗanda yake rayuwa tare da su ba zai girmama su ba wani zai girmama bako amma ba zai girmama dan gida ba kaga ta'assubi ne an gane ko sannan kuma zaka iska ko da ke ta'assubi zuwa ga takhassusi shi babu wanda ke ba musulunci aiki in ba aikin da yake ba musulunci ba a'a misali kai ka karanta hadisi wani ya karanta tafsiri wani ya karanta kaza to dukkan mun muna yi wa musulunci aiki ne bai dace ni da ni karanta wani fanni ba in ce a'a ni kadai nake wa musulunci aiki daga ina ka samu wannan kai kuma kamar musulunci naka ne ko ko na gidanku ne abin da kamata a tambaya kenan an gane ko akwai kuma wanda ke da ta'assubi zuwa ga jami'a shi duk in ba jami'a kaza kai yi ba to ba kai karatu ba ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai wanda ke da ta'assubi zuwa ga abokinsa in abokinsa ne yayi gaskiya in ba abokinsa bane makinsa ne yayi ƙarya wannan kuskure ne ko makin kai faɗi gaskiya ka ce gaskiya ne haka Allah subhanahu wataala ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa akwai mai ta'assubi zuwa ga addini wanda musulmi suna da shi yau duk abin da tura za su faɗa bai dace mu ce duk ƙarya bane domin tana yiwa abin da suka faɗa gaskiya ne za mu saurara ne mu duba mu gani lalle muna da ƙiyayya tsakaninmu da su ta addini amma ba duk abin da suka faɗa ba yake ƙarya wannan yana daga cikin abin da zai sa mu ci gaba in suka faɗi magana muka auna bisa sakeli muka ga ta dace wato daidai ne hakikata haka ne sai mu ce haka ne wannan sai ya sa da yawa su shiga cikin musulunci amma an koma duk abin da turawa suka faɗa ƙarya ne wannan kuskure ne ba haka Allah subhanahu wataala ce ba wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu wannan aya ce ta alqur'ani ina fata an fahimce ni dan haka dai abin da ake bukata a cikin addinin musulunci babu zancen kaza ko kaza ina ne gaskiya take ai aiki da ita amma a ce gaskiya tana tare da wani ko da yaushe ko tana tare da wani ko da yaushe wannan ba aqida ce ta ahli sunna ba shi yasa ma shekul islam ibnu taymiya yake cewa aqwalul ulama'i yustadallu laha wala wala yustadallu biha maganganun malamai da suke faɗa yustadallu laha ana je a nemi musu dalili malam wane ya ce kaza to ina dalili aya ta alqur'ani ko hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wala yustadallu biha ba su zamantowa hujja a cikin addinin musulunci wannan shine abin da ya kamata amma mutane suna nan suna yin abin da suka ga dama Allah ya shiryar da mu an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kaga saboda ta'assubi zuwa ga gumaka har ya kai za su zagi Allah ko ta'assubi zuwa ga kawunan su in mun ce in an zage su za su zagi Allah bighairi ilmin saboda wato ba tare da sani ba wato tsananin jahilci kenan Allah ce kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum kadhalika kamar yadda muka kawata ma kafirran da su wato kafirran makka wato abinda suke ayyukansu haka ne muka kawata ma waɗannan ayyukansu an gane ko kamar yadda aka kawata ma kafirran maka ayyukansu haka ne aka kawata ma waɗanda suka gabace su ayyukansu an gane ko shine tashbihin an gane kama zayyana li haula imahum alaihi zayyana li kulli ummatin amalahum shi yasa su suke fassara shi wato mansubi ne wato na'tun ne li masdarin mahzufan tazyinan an gane ko kama zayyana li kulli ummatin amalahum to nan Allah ya ce ya kawata musu akwai qadiyya guda biyu masu masu muhimmanci anan kuma wani lokaci an dangana cewa shedan ya kawata ba mutane to ya za a yi a'a Allah subhanahu wataala da ya ce ya kawata ya halicci ababe masu ban kayatarwa an gane ko kenan Allah ya nuna maka wannan abin yana da ban sha'awa shine kawatawa ta ubangiji amma kawatawa ta shedan shi ko ya tura ka je ka aikata abin da bai dace ba domin Allah ya nuna ma abu kaza bai da kyau zina ba ta da kyau ko da kaga mace tana da kyau ko ba haka ba ba Allah ne ya halicce ta ba ai kana iya cewa kamar Allah ya kawata ma ita tunda kun san akwai masu irin wannan tawili sai a ce Allah ya ce wala taqrabu zina shi ko shedan ya ce a'a akwai dadi je kai baka san cewa zaka kawo shege ba a tarihin gidanku babu mai shege kaga kuna akwai banna sannan zaka je ka dauko sida et to kaga kenan shi dan shi da kawata ma kawata wanda wuce ba mai kyau ba Allah cewa ka yi aure ka samu zuriya ta gari to dan haka shi yasa malamai suke cewa duk inda ka duba cikin alqur'ani in ka ga mummuna abu to Allah ba zai danganta fi'ili zuwa gare shi ba kai tsaye an gane ko sai dai a danganta shi zuwa ga shaytan in ka duba zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min alladina amanu زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث أما ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أنقالكو تو أما كما ينزد أكزونا ننقى كذلك زينا لكل أمة عملهم تو يأتي هكا سبو دعاء ألا بيتقتشي وبزينا لكل أمة عملهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم أما الله بيتي وزينا لهم سوء أعمالهم an gane ko domin nan makami ne na tashrif akwai wato girmamawa wanda maudu'i ne mai faɗi malaman balaga sun yi bayani kansa ba za mu samu lokaci mutum da kun san lokacin namu wato abin nan takaitacce ne sai dai ayyuka kala biyu ne akwai aiki na gari akwai aiki mummuna wanda ya aiki nagari zai ga sakamakonsa ko ba haka ba wanda ya aiki mummuna zai ga sakamakonsa amma kafiri zai iya yin aiki wanda yake mummuna mai kyau a duniya to yana da sakamako a lahira bai da an gane ko to amma yana da sakamako a nan duniya malamai suka ce wasu daga cikin suna da domin hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi ya zo cikin sahihi Muslim Anas yake cewa qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana Allah ba zai zalunci mumini ba kyakkyawa an gane ko yu'ta laha fi dunya ko yu'ta biha fi dunya za a bashi a nan duniya an gane ko wa yujza biha fil akhirah kuma za a saka mishi a lahira duk wanda ya aiki nagari tun daga nan Allah zai bambanta zai baka rayuwa mai kyau mutumin da yake sallah cikin lokaci Allah zai bashi nasuwa wallahi waɗanda ba sa yin sallah sun fi kowa rashin nasuwa kuma ka duba ka gani albarka mutumin da yake dan Allah ya fi samun albarka wanda yake ɗaukar dukiyarsa yana sa cikin shashanci mutumin da yake da mata biyu ko uku ko hudu sai ka iske mai gabdi guda ta ci linkin ba linkin na abin da mace hudu suke ci in mun ce gabdi wani bai san gabdi ba karuwa ita ta aka ce ma wai kuru ko me sunan karuwa da zubramci wai kuru to me sunan zawara eh satara to kenan mi as satara wadda ta taba aure a'a tara wannan sakin daban ba ta ciki ko eh ba ta cikin gida to ala ayyati hal istilahat dai ne dan haka dai zaka iske mutumin da yake bin Allah Allah zai sauƙaƙa mishi rayuwa wallahi ku dibi rayuwar mutanen da suka tsaya akan gaskiya duk da yake farko za su sha wahala amma wallahi karshe su adda nasara ɗauki rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a makka an sha gwagwarmaya amma a madina ga sunan واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون دي بأن كاسوا da suka fara kaɗan kaɗan yau sun zan biloniya suna jin daɗi amma ina mutanen da suka je aka ba su dukiya al'umma suka danfo wannan ya yake karewa da hauka kuma gidan kasu ko ba haka nan bane wanda aka bashi aikin gwamnati ya dauki dukiya ya zalunci karshe zai kare a walakance dukiyar za ta tarwatse zai kare da rashin lafiya ko ba haka ba malaman da suka kiyarda suka je suka bi duniya aka ba su motoci aka yi kaza aka yi tsumbuce tsumbuce da kuma shirke shirke ina suke karshe sun kaskanta wasu sun haukace shi yasa farkon za a sha wahala amma karshe za a yi za a sha daɗi to amma wa ammal kafir shi ko kafiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yut'amu bi hasanati ma amilahu biha lillahi ta'ala fi dunya Allah zai ciyar da shi kyakkyawa an gane ko na abin da ya aikata ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya hatta idza afda ila al-akhirah sai in ya zo ranar tashin alkiyama lam takul lahu hasanatun yujza biha wal iyadu billah sai zaman to bai da abu ko guda amma wannan cewa da Allah ce zai bayar ba ko wani kafiri ba man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid an gane ko wannan hadisin zai dace da waccan aya ta cikin suratul hud man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun to sai aka yi takhsisi man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid sai ga wanda Allah subhanahu wataala su dan haka dai kafiri Allah zai iya bashi kuma karshe Allah subhanahu wataala ya biya shi abin da ya tunda nan duniya don lahira ba su rabo dan ya ce yuridu Allah alla yaj'al lahum hazzan fil akhirah Allah shi mu tsari an gane ko taw wannan hadisi ne wato na abin nan summa ila rabbihim wato fa yasubbullaha adwan bighairi ilm kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum akad wato qawata ma kowace al'umma aikin ta summa ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangijin su za a bayar da su an gane ko nan an shafe wani abu fa hum murtakibuhu za su aikata wannan abin summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun domin da Allah ya ce za a mai da su ai sai sun aikata za a yi musu sakamakon abin da suka aikata ina fatan kun fahimta in bu su aikata ba ba za a sakanta musu ba kenan fahum murtakibuhu la mahala dole za su aikata dan Allah ya san cewa za a aikata kuma ba a samun tasgaro ko tangarda a cikin ilimin Allah subhanahu wataala thumma ila rabbihim me yasa ya kawo rabbihim bai ce thumma ila Allah ba domin suna Allah ar-rabbu yana ɗaukan ma'ana al-khaliqu kaga bai dace a ce sun saba mahalicin su ba sannan almaliku Allah shi ne ya mallake su bai dace su saba ma wanda ya mallake su ba bawa bai dace saba mai gida ba mata bai dace su saba ma mijinta ba ko ba haka ba wanda gwamnati ta yi ma abubuwa tana ganin bai dace kafirce mata ba to su da mi suke kafirce ma Allah subhanahu wataala ha ko ba haka dan bane ana ganin an yi maka duk da fir'auna ya ce ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ka butulce muna ko baka ba to kai ko fir'auna in shi annabi Musa renon sa na kai shi Allah shi ya halice ka kafirce mu Allah to wannan nasu kafirci in ma kafirci ne eh butulci ha shi yasa waɗannan mutanen turawa da suke abin nan sai su zo su kawo mazhaba suna ganin cewa a wannan mazhaba ita kamata abi in an ce a'a sai su ce a to dan me za a cewa haka ku ku duba ku gani wanda ƙasar ku rene shi idan bai yi abin da ƙasar ta ce ba in ta same shi za ta kashe shi za ta yi mai azaba mai tsanani alhali ko ƙasar kawai renon shi ne ta yi a ciki ya tashi to ina ga wanda ya halicci duniya ya halicce ku kuka kafirce mishi ku ba ku kallon ku kafircin sannan at-tadbiru tana nuhin at-tadbir ko ba haka ba mai tafiyar da al'amurra kaga cikin wannan akwai ba da tsoro dan wanda adda tadbiri dole a ji tsoron sa ko ba haka ba yau in mutum an ce mashi a sama kana jin tsoronsa don me kake jin tsoronsa saboda shi ne yake da ikon ya sa a yi ko a bari to na Allah ko da yaushe ne shi yasa ya kawo rabbihim kalimatul khalq bai dace a saba ma alkhaliq ba kalimatul rabb tana nufin alkhaliq bai dace a saba ma alkhaliq ba tana nufin almalik bai dace a saba ma almalik ba tana nufin almudabbiru ya kamata a ji tsoron almudabbiru bai dace a saba masa ba ثم إلى ربهم مرجعهم sannan izuwa ga ubangijin su za a mayar da su fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun Allah zai ba su labari abinda suka kasance suna aikatawa na alkhairi ko na sharri an gane ko duk abinda an ka aikata na alkhairi ko na sharri Allah zai ba su labari bayan ya ba su labari kuma Allah subhanahu wata'ala zai sakanka musu kafin mu je aya ta gaba akwai dan abin da yake so in yi ishara zuwa gare shi shine wata ka'ida da malamai suka yi bayani ka'ida ta al-masalih wal mafasid a cikin musulunci akwai abin da ake cima al-masalih maslaha abu mai amfani akwai abin da ake kira al-mafasid banna to akwai fiqihu nasu wanda yana da kyau dalibin ilimi ya san wannan domin in dalibin ilimin bai san wannan ba wajen fatawoyi za a samu matsala in an ka ce masalih da mafasid kadiba cikin al-qawaid al-fiqhiyya na as-sa'di an gane ko yayi manzuma kan wannan in an ce abu maslaha ne da maslaha in suka zo to lokaci guda tazahumul abin al-masalih sai a dauki babba sai a bar karami ko ba haka ba ga jika guda ga dala ɗari ko mu ce ga dubu ɗai ga naira ɗari biyar wani za a ɗauka dubu ɗai ko ba haka ba saboda maslaha ne da maslaha to amma in ya zamanto an samu mafsada da mafsada an gane ko ɓanna da ɓanna to wanne za a yi sai ya zamanto sai a ɗauke na ƙasa irtikabu akhaffu dararain shi yasa Allah ce ka ci mushe ko masa in za ka mutu saboda mutuwa ta fi tsanani bisa mi bisa cin mushe dukkan su kuma haramun ne ina fatan kun fahimta da kyau to wannan mafsada da mafsada to yanzu sai abu guda sai maslaha da mafsada in suka zo ya za a yi dole nan za a ɗauki maslaha a'a za a gabatar da tunkuɗe ɓanna akan jawo maslaha kenan in an kasancewa maslaha za ta kawo ɓanna to ba za a yi aiki da wannan maslaha ɗin ba sai a tunkuɗe ɓanna ina fata an fahimce ni to wannan shine ake kira abin nan to wannan aya tana tabbatar da wannan domin zagin gumaka maslaha ce ko ba maslaha ba maslaha ce domin nuna bannar kafirci ne to amma wannan maslaha za ta jawo a zage Allah sai Allah ya ce da ɗalibai sun fahimci wannan da abubuwa da dama ba za su jawo kan musu ba ko ba haka ba saboda za ka gane cewa da Allah ce a yi wa'azi in dai yin wa'azin zai jawo wata ɓanna mafi girma ya kamata a daina wa'azin mana ba dole bane sai an yi wa'azin wani lokaci wata rana an ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an gane ko shina tare da ɗalibansa ina ganin ko ibnu qayyim shi kadai ko tare da ɗalibansa to waɗanda suka kama ƙasar musulmi hari ta ta suka mamaye sai suna sun sha giya an gane ko bayan sun sha giya sai aka ce kai waɗancan mutane sun sha giya a je a yi musu wa'azi shekul islam ibnu taymiya ce a kada ku yi musu wa'azi aka ce to akar maka Allahu kaka yace sun sha giya sun yi maye yanzu sai bacci kun je ku yi musu wa'azi sun ɗauki in kuka ce su daina shan giya suna cikin hankalin kansu za su je su ɗauki makami su kashe musulmai to ai ƙara su zamna cikin maye ba su kashe musulmi ba da su zamna ba cikin maye ba su je su kashe musulmi to irin waɗannan ababen ana son ɗalibi mai da'awa ya fahimce su da kyau ba haka ne kawai ake ba to wannan ka'ida ta saddu zara'a malamai sun yi amfani da cikin abubuwa da dama kuma ka'ida ce mai kyau shi yasa kake ganin akwai inda malamai sun kai ittifaki duk da yake akwai inda akai sabani an yi ittifakin wannan ana aiki da ita kamar wannan aya wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm da hadisi na Abdullahi dan Amr wanda yana cikin sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi yana daga cikin manya-manyan wato kaba'ira mutum ya zagi iyayensa nan Allah an ana nufin wato zagi tunda la'anta ba ai tafi zagi muni ko ba haka ba sai sahabbai sun ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko yana yiwa mutum ya zagi iyayensa yace eh idan mutum ya zagi iyayen wani sai aka zagi iyayensa ai ya zagi iyayensa tunda shi ya ja aka yi kaga dan ka toshe sai ka bar zagi an gane ko tunda in baka zagi iyayen wani ba zai zagi iyayenka ba amma wani ko ko baka zagi iyayen shi ba inda kai wa ya zagi iyayenka ko ba ka nan bane ko ya zage ka wannan ba matsala bane gaskiya ce ka faɗa an gane ko to wannan hadisin yana nuna mana cewa kenan ashe ana iya toshe wata maslaha saboda wata maslaha sannan kuma in muka duba akwai hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin sahihi Muslim da sunan Tirmidhi da Abu Dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mustabbani ma qala fa'al al-badi'i idan mutane biyu suka yi zagayya to abinda suka fara zaga suka faɗa din nan zunubin zai koma akan wanda ya fara ma lam ya'tadil mazlum sai dai shi wanda aka zalunta in bai kitar iyaka ba domin shi rama wa in ya ga dama ba zai rama ba wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairul lis sabirin akwai akwai mutanen da in sun san in sun zagi iyayen mutane za a bar su da Allah wallahi za su ci gaba da yi ba wanda za su bari sai wanda sun san in sun zage shi wallahi zai rama domin akwai masu wannan dabi'a an gane ko to wannan kaga akwai hadisi na Abdullah bin Mas'ud wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih muslim imamu tirmidhi shi ma ya kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne kuma wato yakar musulmi zai iya kai mutum ga kafirci in wato kufran duna kufr in kuma ya aikata abubuwa waɗanda ba su dace ba har yayi nisa zai iya kai ga mutum ya ridda to kaga waɗannan dai suna nuna muna saddu zara'a a kare zari'a malaman malikiya sun yi amfani da ita kuma wannan ijma'i ne cewa abinda zai kawo wato mafsada babba a nisance shi sai abu na biyu saddu zara'i wanda malamai suka ce ba a aiki da shi misali shine kamar noman inabi ana yin giya da mi da inabi to sai malamai suka ce bai halatta ban ware fatawar cewa kada a noma inabi saboda mi saboda za a yi giya da shi to amma amfanin da aka yi da inabi mai yawa bai kai ga bannar da inabi yake haddasawa ba domin ana amfani da shi kilan kashi tis'in da biyar wajen ci da sha da kaza da kaza kashi biyar kuma ana giya to wani ne ya kamata ba mu cewa haramun ne a noma hatsi ana yin burkutu ko ba a yin burkutu bari mu dawo nan kasashen mu to sai wani malami ya ce haramun ne a noma hatsi a ce akan kallahu me dalili ya ce to ai ana yin burkutu to kaga ko ai ya dauko aiki ko manoma wallahi ba su dauko ga fatawa dan sun san malam ya hada rami dalili kuma nan saddu zara'i irin lalle ana yin burkutu to amma kuma ana abinci ana hura ana gumba ana kaza kaga an kalli maslaha ta fi yawa sai a yi ilga'in wancan shi yasa malamai suka ce cewa haɗuwan mata da maza zai iya sawa a samu zina cikin gari guda ko ba zai kawo ba amma har yanzu a ce a'a ba a mai da mata cikin garin su a mai da maza cikin garin su babu wanda adda izinin shi shiga garin wani sai an tantance matar shi ta da mijinta ne ko ko ya zama to an liƙe wancan garin in za ka fita sai an nemi mutane a mille su je su jawo maka matarka kaga ba ai wannan ba sai aka bar da mata da maza suna rayuwa duk da yake saboda maslaha suna tare wuri ɗaya shi ne sa rayuwa ta yi sauki da an ce sai an mayar da mata cikin gari ɗai a mayar da mata cikin gari ɗai ai banda za ta yi wa rayuwar ba za ta yi ba to wannan shi daga cikin abin da maslaha wanda malamai suka kawo suka ce ya kamata a fahimta da kyau sai kuma wato abu na ƙarshe wanda an yi saɓani to irin wannan kamar a ce kafirai sun kama musulmai sai suka nemi a basu kuɗaɗe an gane ko su sake su ko makamai to nan ne malamai suka yi saɓani shin za a basu makaman ko ba za a basu ba sai malamai suka ce to nan a kalla in makaman da za a basu in sun sako musulmai za su kashe musulmai fiye da waɗanda suka kama kada ba su domin mun ba su goma sun ba mu mutum goma mun ba su makaman da sun kashe mana mutum ɗari me amfani shi amma in muka san cewa in mun ba su makaman ba za su iya mana wata ɓanna ba sai aka ce to ya halatta mu ba su makaman mu karɓi mutanen mu to irin wannan ne zaka iske kullum ana samun sabani tsakankanin malamai domin wajen abin da ake ce ma tahqiqul manaf shin mun san in mun ba su za su kashe mana mutane da dama ko ba mu sani ba nan ne ake samun matsala to shi yasa kowane ɗalibi zai iya irin wannan cikin saddo zara'i wani yace abin da ya halatta wani yace bai halatta ba a'a za a kalli shin akwai haƙiƙanin tabbat bannar ta fi yawa ko ko alkhairin ne mafi yawa tana yiwa ni a wajena alkhairin ya fi yawa sai in ba da wannan fatawa yanzu malamin da a garin su ko a yankin su ba a komai da haƙi sai giya dan ya ba da wannan fatawa ai bai yi laifi ba amma wanda kuma nan wajajen mu an fi amfani da hatsi ta wadansu hanya in ya bayar kaga ba matsala bane tana yiwa fatawar ta samu sabani daga wani yanki zuwa wani yanki to amma mai son saba ma malamai sai yayi shi dai abin da yake so ya saba ma malam wani ya saba ma malam wani ya saba ma fatawar malam wani ya saba ma fatawar malam wani don a ce shi ma malami ne to kai ma malami ne kai ne shugaban malaman duniya ba shi kenan ba Allah ya gane da mu sai Allah ce wa aqsamu billah
wa aqsamu الله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إن الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqsamu billah sun yi rantsuwa da Allah jahda aimanihim makura iyakar rantsuwarsu an gane ko an kai wato abin nan abin da ake cewa makura an kai karshe ko final masu cewa final an gane ko an kai ƙarshe iya daga inda daga nan sai dai ayo baya jah da aimanihim kalima ta jahad tana nuhin almashaqqa wani lokaci ma'ana inda bakin iya ƙarfin su ya kai wato aqsamu billahi sun yi rantsuwa da Allah ko ba haka ba la in ja'atuhum ayatun idan aya ta zo musu la yu'minunna biha za su yi imani da ita nan malamai suka ce wato la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha shi la yu'minunna biha jawabi ne ya kamata ya zamanto jawabi to amma anan shin jawabul qasami ne ko jawabul sharti domin muna da aqsamu billahi rantsuwa la in ja'atuhum muna da sharti to kaga wani sai ce ai jawabu sharti da an ce la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha amma ka'ida wanda take tabbatatta a cikin ilimin larabci shine cewa da rantsuwa da sharadi in suka zo to jawabin na farko na shi ne domin shi ya fara zuwa kenan aqsamu billahi an gane ko wato idza ja'atum ayatun la yu'minuna biha sai zaman to jawabi ne la yu'minuna biha na wa aqsamu amma yadullu ala wato jawabi shartu domin duk ɗaya ne babu matsala an gane ko wannan magana ta farko kenan abu na biyu malamai suka ce Allah ya kira to maganar su amma ta hanyar hikaya domin da magana suke Allah ya dauko da lafazi da Allah zai ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atna ayatun lanu'minun biha sai ce la in ja'atuhum kaga wasu la in ja'atna ayatun lanu'minunna biha ba kaga kenan Allah ya hikayar magana su ce amma ba tare da lafazin su ba ina fatan kun fahimta wannan abu ne mai muhimmanci ga wanda yake na karatun tafsiri saboda lugar wani lokaci za ta iya shige maka an gane ko wa aqsamu billahi jahda aymanihim sun yi rantsuwa da Allah malamai suka ce irin wannan aqsamu billahi jahda aymanihim din mai jahda aymanihim guda biyar ne a cikin alqur'ani na farko ya zo a cikin suratul ma'ida wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim ko ba haka ba innahum lama'akum wata qira'a babu wawun wani ya saba bunga nabiyu ya zo a cikin suratul nahl wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun na uku ya zo a cikin suratul nur an gane ko wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa sannan ya zo a cikin suratu fatir wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam sai wanga wato aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minu biha guda biyar ne sai malamai suka to me bambancin su wato guda biyar din nan biyu na munafikai ne uku kuma na kafirai ne kenan wannan ya nuna da kafirai da munafikai kowane na rantsuwa har ƙarshe iya ƙarshe duk da shedan shi na rantsuwa amma akan ƙarya wani lokaci ko ba haka ba wa qasamahu ma inni lakum alamin nasihin wanda a cikin suratul nur na munafiqai ne wanda a cikin suratul maida na munafiqai ne suratul maida madaniya ce suratul nuri madaniya ce wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin kan wa ake munafikai cikin suratul nuri wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna allaha khabirun bima ta'maluna kaga la in amartahum la yakhrujunna dawa ake munafikai kuma wannan surori ne madaniya to amma da wannan na cikin suratul an'am da wannan na cikin suratul abin nan an-nahl an gane ko da na cikin suratul fatir dukkan su ana magana ne kan kafirai kaga sun kace la in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha sannan kuma sun kace la yab'athu Allahu man yamutu ko ba haka ba sannan sun kace la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahda min ihdal umam to dukkan su sun yi tarayya da na munafikan da na kafiran cewa abinda suka faɗa ba za su yi ba makaryata ne ko ba haka nan bane shi yasa Allah zai hada su da kafirai da munafikai a cikin wutar jahannama to abu na gaba kuma anan su sun ce la in ja'atuhum ayatun sannan sun kace la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam an gane ko to dukkan su kuma sai Allah subhanahu wataala ne duk abin da ba za su cika shi ba ka gana Allah subhanahu wataala ce qul innamal ayatu inda Allah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minuna sannan can da asunka ce la yab'athu Allahu man yamutu Allah ce bala wa'adan alaihi haqqan walakin aktsara an-nasi la ya'lamuna can cikin suratu fatir da sunka ce la in ja'ahum nadirun la yakununna ahda min ihda al-umam Allah ce falamma ja'ahum nadirun ma zadahum illa nufura da haka kada ka yarda dan fowon nayin yi maka rantsuwa ya sai da kayanka ko ba gaskiya ba don gata nan ƙarya ce Allah subhanahu wataala ya faɗa sun yi rantsuwa akan ƙarya kidan bayo aka saba ba tashabahat qulubuhum ha taw Allah subhanahu wataala ya ce to la yu'minun biha suka ce za su yi imani da ita amma ƙarya suke yi jahda aymanihim in ka ga dama ka yi irabin shi a matsayin maf'ulun mutlaq ko na'ibun anil maf'ulun mutlaq domin aqsama an gane ko yana dauke da ma'ana wato ta rantsuwa kenan shi kasmakin nan ya kamata a samu masa maf'ulun mutlaq ashaddal qasm kenan sai an ka dauki wato jahda aymanihim domin al ayman da ita da al qasm dai ne kenan ashadda ce aka cire shi aka kawo kenan sai ya zamanto na'ibi ne anil maf'ul al mutlaq kamar da wadansu malaman tafsiri suka faɗa wadansu kuma suka ce hali ne kenan fi kauli halihim jahidina fi aymanihim suna cikin halin kai matuƙa a cikin rantsuwar da suka yi maganganu ne na malamai wani lokaci suna da amfani saboda kawo su da mutum ya fahimci inda aka sama gaba la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha qul innamal ayatu inda Allah kace ayoyi suna wajen Allah nan ayoyi ba ana nufin kowace aya ba a'a aya irin wanda suka tambaya dama ayoyi ai sun zo musu ko ba ka ba awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim akwai ayoyi daban-daban waɗanda ba su nemi a kawo ba an kawo amma waɗanda suke nema a kawo kuma neman da suke yi a kawo ba dan Allah suke son a kawo ba wa qalu lan nu'mina laka hatta tafsura lana min al-ardi yanbu'a kaga wani sharadi ba za su yi imani ba wa yace muku in manzo bai yi muku hakan gaba bai da su ku imani da shi ba wa ya ga ma haka أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقطك السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء كي ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ وأنا أيكم واسع wane ne ce ma sai malam ya haife wit sannan zaka dana magana da zai faɗa shi Allah ya ce ma malami in bai da gida mai tsada bai da mota mai tsada malami yana zuwa gona wajen noma sai Allah ya ce ma kar ka saurari maka da shi sai malamin da yake a cikin mota mai tsada malamin da yake da kaza wani kaza waye ga ma wannan ga malami mai jin tsoron Allah wani ko yana da halin ba ruwan shi da duniya ko ba haka ba ba mun ce haramun bane kuma malami ya hawa mota mai kyau amma wane ne yace malamin da bai hawa babban mota ba babban malami bane da mota tana da muhimmanci da Allah bai bari sai da annaba suka kare ba sannan aka kirkiro mota ko jirgin sama ko ba haka ba to su annabawa ba su shiga mota ko ba haka nan bane ko akwai annabin da shiga mota ko ba mu labari in dai ba annabin gaba na yan ahmadiyya da ake faɗa yalla ba mu sani ba ko ya hawo mota ko bai hawo mota ba babu annabin da ya hawo mota babu annabin da ya shiga jirgin sama babu annabin da kamera ta nuno shi to wanda yake nuna su duk ba su da kima da haka kiman malami ba ta da alaka da rigar da yake sawa ba ta da alaka da motar da yake shiga ba ta da alaka da jaha ba ta da alaka da ƙasa ba ta da alaka da ƙungiya ba ta da alaka da yaye tana da alaka shin ya sani ko bai sani ba magana ta ƙari kenan amma duk wancan soki burutsu jahili na iya shiga cikin bewit ya tafka babbar rawani ya zo ya ɗauke ku gaba ɗaya ya ɗunguma ku cikin jahannama to ina da ke kuma cikin jahannama tun da jahili ne Allah ya gane da mu abubuwan suna da ban tsoro la yu'minun biha qul innamal ayatu inda Allah kace ayoyi suna wajen Allah wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ko wa ma yushirukum innaha idza ja'at la yu'minun wannan wurin muna da wato kira'o'i guda biyu an gane ko wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun shi yushirukum din nan akwai qurra da sun karanta da sukuni litakhfifi an kai shi an gane ko sannan kuma akwai wanda ya karanta da ikhtilasi wannan shi abu ne wanda yake malaman ilmul qira'at suka sa abin da da ikhtilasi kasra wato sukuni ne amma sai a dan wato dan karkatar da shi kadan shine ake kira wannan kuma riwaya ce ta Abu Amr ibn al-Ala babu lokacin da za a bayani kanta amma anan muna da qira'a guda biyu annaha idza ja'at la yu'minun da innaha idza ja'at la yu'minun قراءة إنها دا كسرة ابن كثير دا أبو أمر ابن العلا دا إمام يعقوب دا إمام خلف دا إمام الشعبة شيا كرنتا دا فتحة دا كسرة وانا أنا ذنت ودد سكا كرنتا دا كسرة أنغاريكو سن كرنتا دا إنها كنا سيدا من تفسر وما يدريكم ماذا يكون ويسند دكو أبين دا ذي كسن شيوا tunda su kafirai sun nemi a kawo ayoyin ko ku muminai kun nemi cewa tunda sun ce in an kawo aya za su yi imani ku kuna son a kawo aya sai Allah ce wa ma yudrikum ma za yakun wa ya sanar da ku abin da zai kasancewa Allah ce inna ha kinan isti'nafi ne lalle yadda al'amarin yake idza ja'at in ta zo la yu'minuna ba za su yi imani ba dan Allah ya san ba za su yi imani ba innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ba haka ba sannan kuma wannan kenan isti'nafi kenan sai waɗansu malamai suka ce a'a wa ma yushirukum annaha idza ja'at la wannan sila ce asalin shi wa ma yushirukum innaha idza ja'at yu'minuna tana yiwa in sun zo Allah ya san wanda zai yi imani daga cikin su ya san wanda ba zai yi imani ba an gane ko duk da ke waɗansu malamai sun ce a'a za a bar matsayin la yu'minu ba za su yi imani ba tunda tabbaci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fasuwa a wajen Allah sai zamanto tabbas a wajen ku ba tabbaci bane za su yi imani kuma za su yi imani ba ku ku sani ba sannan in muka dauki qira'a ta annaha idza ja'at la yu'minuna to ita take da maganganu daban-daban akwai maganganu dai da suka fi shahara guda uku da malamai suka kawo waɗanda muka muka tuntube da su na farko annaha idza ja'at la yu'minuna an gane ko sai zamanto wa ma yushirukum annaha idza ja'at mu yi sanar da ku cewa idza ja'at su waɗannan kafiran la yu'minuna in ta zo ba za su yi imani ba kenan ba ku da masane cewa za su yi imani la yu'minu ba ku da masane cewa za su yi imani kenan ku bar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah aka musu abin da suke bukata ko kuma wa ma yushirukum annaha idza ja'at yu'minuna mi ya sanar da ku cewa idan ta zo muku ta zo musu yu'minuna za su yi imani kenan a wagga qira'a la ana iya karasa ko a cire ta ba ku da masaniyar za su yi imani ba ku da masaniyar ba za su yi imani ba ilimi yana wajen wa yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma la ana karata wani lokaci dan dan qur'ani yana cewa ba a karata qala ma man aka an tasjuda ko lima khalaqtu bi yadayya wani yace ma man aka alla tasjuda in amartuka to in ka ce ba a ƙara ta ko ba a ragewa sai ka kamo nan ga menene ake nufi saboda ka san waɗannan mutane suna da rikici babu lokaci da zamu kawowa saboda suna son su kore Allah yana rantsuwa la usimu bi hadal balad bayan ya ce wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim bayan ya ce wa hadal balad al amin ko ba haka ba da abubuwan da suke kawo Allah shi mun tsari da irin waɗannan munana ake sannan kuma waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa a'a annaha idza ja'at la yu'minuna ita anna wato tana matsayin la'alla wani lokaci larabawa suna kawo annaha suna nufin la'alla ko ko anna da ita da li'anna wani lokaci suna zuwa a wajen larabawa suna nufin wato babu tabbas larabawa suna cewa za wato izhab ila suqi annaka tashtari lana ai li'annaka tashtari lana ko la'allaka tashtari lana wannan duk yana nufin tana yiwa abin ya kasance kenan su sun dauki wannan annaha bi ma'ana la'allaha idza ja'at la yu'minun ko li'annaha wadda ba tana nufin ta'lil ba cewa in ta zo ba za su yi imani ba ko li'annaha ko wadda tana da tabbaci tabbat in ta zo ba za su yi imani ba domin Allah subhanahu wata'ala ya san ba za su yi imani ba amma a ƙarshe la tu'minuna imamu hamza da imamu ibnu amir ya karanta la tu'minuna waɗanda ba mu kawo ba sun karanta la yu'minuna ka duba da kyau saboda qira'a cikin malamai suka ce to in an ce wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la tu'minuna ana magana ne da kafirai mi ya sanar da ku ku musulmi an gane ko idza ja'at in ta zo la tu'minuna su kafiran nan ba za su yi imani ba an gane ko wa ma yus'irukum ko mi ya sanar da ku ku kafirai idza ja'at in ayoyin sun zo la su ba za ku yi imani ba an gane ko domin cewa a kawo ayar ba shi ke sa ku yi imani ba ku nemi yarda Allah dalili kuma walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulli shay'in qublan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah an gane ko to kenan la tu'minu ku kafirai ba za su ba za ku yi imani ba amma wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minuna wa ma yushrikum bi yasana da ku mu'minai annaha idza ja'at cewa ita ayin da ta zo la yu'minuna ba za su yi imani ba don ba za a ce mu'minai ba za su yi imani ba ina fata an fahimce ni kenan tana iya daukar iltifati kum din nan tana matsayin ku musulmi la yu'minuna ba za su yi imani ba kum din nan ku musulmi ku san cewa la tu'minuna ku ko kafirai ba za ku yi imani ba ko kum ku musulmi la tu'min wato kum ku kafirai la tu'minuna ba za ku yi imani ba aujuhu ne na qira'at da maganganu na malamai sai Allah ce wa nuqallibu af'idatahum wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu kama lam yu'minu bi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mun
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nuqallibu af'idatahum za mu jujjuya zukatansu an gane ko wa absarahum da gannansu an gane ko kama lam yu'minu bihi awwala marra waɗansu malamai suka ce nan kama tana rufin at-ta'lil li annahum lam yu'minu bihi awwala marra ana jujjuya zukata kaga wannan ya nuna ashe ana juya zukata Allah yana da ikon juyar da zuciya yana iya shiga tsakaninta ya hulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika kaga ne ya rubuta muqallib da muqallib da qaf an gane ko sabbit qalbi kuma ala dinika hadisi ne wanda an ruwaito shi daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwaito shi imamu Anas ya ruwaito shi yana cikin musnad na imamu Ahmad da Ibn Majah da mustadrak na imamu al-Hakim sannan kuma Ibn Abi Asim ya kawo cikin kitab as-sunna sannan kuma ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Asim bin Kulayb an abihi an jaddihi wato abin nan jaddikin shi Asim shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya tana cikin sunan Tirmidhi sannan akwai riwaya ta Nawas bin Sam'an wadda tana cikin musnad na Imam Ahmad sannan Ummu Salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wannan riwaya na cikin musnad na Imam Ahmad da Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wannan riwaya ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika sannan in muka duba akwai wata riwaya da ta zo cikin sahih muslim ta abdullahi dan amr inna quluba bani adam lalle zukatan bani adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kulluha baina isbi'ain min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsu yatsun Allah ya yatsun Allah suke ba mu sani ba an gane ko ka kalbin wahid kamar zuciya guda kamar da Allah ya faɗa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida yasrifuhu kaifa yasha Allah yana juyar da waɗannan zukata irin yadda ya ga dama an gane ko sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma musarrifal qulub kaga na Allahumma musarrifal qulub wanga ba muqallibal qulub ne akwai musarrifal qulub yace sarrif qulubana ila ta'atika Allah ka juyar da zukata mu zuwa ga da'a ka abinda muke fata ga Allah kenan ina fatan kun fahimta wannan ya nuna dai Allah yana juyar da zukata akwai muqallibal qulub akwai musarrifal qulub sannan akwai hadisi na Huzaifa wanda yana cikin sahih Muslim daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace tu'radul fitan ala alqulubi ana gitto da fitintinu akan zukata kal hasiri kamar yadda ake sakar abin nan abin nan eh tabarma ko ko wundi wani wuri ana cewa wundi ko udan udan in ya tsuha a keke su wato ɗai bayan ɗaya kamar yadda ake sakan kasu wannan ta zo cikin wannan wannan ta zo cikin wannan ko ko yadda ake gitta waɗannan itacen akwai dai maganganu da dama babu lokacin kawo su fa ayyu qalbin ushribaha duk lokacin da wata zuciya ta karbi wannan fitina nukitat fihi nuktatun sauda za a yi mata ballo baki an gane ko wa ayyu qalbin ankaraha duk zuciyar da ta kyamaci wannan fitina nukitat fihi nuktatun bayda za a yi mata ballo baki hatta yasira har ya kasance wato kowace daga cikin zuciya sai ta kasance kowace ala qalbaini akan zuciya guda biyu kina har al'amari ya kasance ala abyada misla safa zuciya guda ta yi fari saboda ana sai mata ballo baki wato fari fari ta koma kamar dutsi mislu safa fala yadurruhu fitnatun ko fala yadurruhu fitna babu fitnar da za ta cutar da shi saboda Allah subhanahu wataala ya bashi kariya Allah ya samu daga cikin wannan ma damatis samawati wal ardu matuƙas wato kamar har abada ake nufi amma kuma shi ko wancan zuciya wal akharu ɗaya daga cikin aswadu murbadun sai ya koma baki kirin ko ba haka ba kalkuzi mujakhiyan kamar jandama wadda aka juyar da ita in akwai ruwa cikin jandama aka juyar da ita za ta yi za ta zubar da su mujakhiyan kinnan la ya'rifu ma'rufan ba zai fahimta duk abin kwarai ba yanzu turawa ga sunan har sun kai inda auren namiji da namiji suna ganin wayewa ce da cigaba la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran kuma babu abin da zai mutum zai musu shi yasa a ce al'umma ta zan munafuka kowa ya shiru wannan lalacewa zai kai mu tunda za a kai inda komai zai koma daidai in an ce ba za a ce kaza kuskure bane to yoshi to ina ma musulunci zai cigaba ya za a yi a ce ba za a yi bayanin banda ba to ina ma musulunci yake a'a za a bayyana abubuwa waɗansu da hikima waɗansu a jira lokaci shine addinin musulunci kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la fala yunkiru munkaran illa ma ushiba min hawahu sai abin da yake so kawai yake yi dan haka in mutane suka zamana akan haka kaga kulliba wannan ya nuna shi wannan zuciyar kalkuzi mujakhiyan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an juyar da zukatan to Allah subhanahu wataala yana juyar da zukatan su kama lam yu'minu bihi awwala marra don saboda su yi imani da shi daga farko ba waɗansu malamai kamar wani malami da ya rubuta littafi al-mu'in ala tadabbur al-qur'an ko fi tadabbur al-qur'an malami ne na kasar Qatar in ban manta ba yake cewa nuqallibu afidatahum zamu juyar da zukatansu wa absarahum da gannansu zamu juyar da gannansu a cikin afaq sassa na sammai da kasai an gane ko to kamar yana nufin za a dauka a nuna musu wannan a nuna musu wannan amma ba za su yi imani ba to wannan fassara duk da yake ya kawo ta ba shi ne abin da ya kamata shiga na farko ba a'a an juyar da su suna gani amma ba su gani an gane ko zukatan nasu ga alkhairi ya kamata su aikata amma sai alkhairi ya koma sharri sharri ya koma alkhairi don mi kama lam yu'minu bihi awwal marra a'a sakamako ne falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون سأل الله بياني an yi bayanin gaskiya kace ba za ka ba mi kace so rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul kama lam yu'minu bihi awwala marra busu yi imani ba da an karanta aya ka karyata ka ki tsayawa ka saurara ka fahimta shikenan sai a barka Allah ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ana ja aya ka sai a fassara ka tafi to mi kace so Allah ya ba Allah zai kuma sai ya kira ka ya dawo da kai eh Allah ba yaron gidan kowa bane wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce za mu bar su fi tughyanihim a cikin wato girman kansu da ketar iyaka asalin tughyan shine ketar iyaka ko ba haka ba inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya kaga tajawuz al-had shi yasa ake kiran girman kai tagawa tagha yayi girman kai an gane ko mutum mai girman kai yana ganin shi ya fi karfin a faɗa masa gaskiya ya fi son kowa ya zamanto karkashin sa hatta da magana Allah yana ganin bai dace a gaya masa ba yasa in kana fassara aya tana saba ma waɗansu mutane da suka ɗauki kansu wata tsiya ba a kallon magana Allah ce kake bayani sai ana kallon girman wane da wane da wane da wane amma ana mantawa da girman magana ubangijin da ya halice su wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce zamu bar su a cikin ketar iyakarsu ya'mahuna suna ɗemuwa suna kai da kawo ba za su gane gaskiya ba dan ya kamata mu dakanta lokaci ya tafi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh